بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata tara ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سبكي ميسا كياد الخير malai bayyana mana irin katobara da shirɓaguwa da tijjani a samawi ya yi dangane da bin tafarkin magabatan shi na dauri daga cikin 'yan shi'a fitattu gwanayen cin mutuncin gidan annabta a inda ya ɗauko matsalan nan da ta faru a ranar alhamis wanda hadisi ya zo da bayani a kai cikin bukhari da muslim cewa wata rana annabi ya ce masahabbai su kawo takarda rubuta masu abin da ba za su bata ba muka ji cewa sahabbai sun ƙara ma junansu ilimi wasu na cewa a kawo wasu na cewa a'a ku bar annabi rashin lafiya ya mai zafi kuma a ƙara mai da wani aiki annabi ya ce ku bani waje to wannan maganan da ya faɗi kenan tare da cewa malam ya maida mai da martani sosai a kanta to amma ci gaba da maganan ya ce walaisa fi ma thabata fi hadhal hadis in kuka lura cikin abin da ya tabbata cikin wannan hadisi kwata-kwata babu wa riwayatihi sahiha da bangarorin ruwayoyin da aka ruwaito wannan hadisi ingantacce ayyu mata'anin ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata masoka ga sahabban annabi wa amma ma zakarahu hadar rafidi dangane da abin da wannan ɗan shi'a kuma ya bayyana min mata aini na soke-soke fa batilatun ma'alumatul fasad ba tacciyar magana ya faɗi wanda duk wanda ya saurari maganan ƙarara zai fahimci ɓacin wannan magana a fili وقد أجاب العلماء قديما عن بعضها تني tun ba yanzu ba malamai sun ba da ansa na wannan maganan da ya faɗi da kuma rushewanta da wargajewanta da kasancewa ba matabbaciya ba ne saboda ƙarya ce tsagwaranta suka tattaru suka yi ma sabon annabi wa ilaika ayyuhal qari mala yace kai ne karatu jifa الرد عليها مفصلا ga raddi da za a maida masu dalla-dalla daki-daki. Ƙaunuhu awwalan maganan tijjani as-samawi da ya hikaito daga magabatan shi daga fitattun ‘yan shi'a da suka ƙware wajen cin mutuncin sahabbai da ya ce, Inna sahabata ikhtalafu, wai sahabbai sun yi saɓani. ومنهم من أساء أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga cikinsu akwai waɗanda suka saba ma umarnin annabi fagadiba har annabi ya fushi wa akhrajahum min albayti ya wartake su ya kore su daga gidan ya ce ku fita ku bani waje wai sabo sun ɓata ma annabi rai sakamakon wai saɓanin da suka yi har ya ja annabi ya fushi ya kore su faiƙalu lahu malai ce ta wannan maganin da ya faɗi gafa martani a kanta an maktilafuhum fathabitun malai ce a'a saɓanin da suka yi ai wannan abu ne tabbatacce wa kada kana sababuhu ikhtilafuhum fi fahmi qaulir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce ba komai ya sabbaba wannan saɓani ba sai don ƙoƙarin fahimtar maganan da annabin ya faɗa ne. Kun gano wannan da kyau ku? Ana ƙoƙarin a fahimci maganan annabi wa muradihi da abin da yake nufi la isyanuhu ba wai saba ma annabi suka yi ba kama za'amta kamar yadda kai ɗin shi a kake riyawa. Ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ya faɗi magana. Sai suka yi saɓani abin da ba kasafai suke jin yana yi ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau sai ya faɗa. sai suka samu saɓani isu-isu ba wai kan annabin ba to wai a ce sun yi saɓani wannan ba laifi ba ne malai ce ƙalal ƙurɗubi yi fi sababin tilafihim ƙurɗubi ya ce dangane da me masabbabin wannan saɓanin nasu wasababu zalika anna zalika kullahu inna ma hamala alaihi lijtihad al-musawwigu Mala ya ce abin da ya kawo wannan saɓani ijtihadi ne kowa ya yi, annabi ya faɗa magana sai waɗannan suka yi ijtihadi suka ce ga yadda suka fahimta, waɗannan suka yi ijtihadi suka ce ga abin da suka fahimta, don mutum ya yi ijtihadi ko ba a sukan shi ko yi kuskure, saboda ijtihadi bai daga cikin masadirar tashire. Kun gano wannan da kyau ku? Ijtihadi bai daga ciki, ku tsaya ku fahimci wannan. In ba ku fahimci wannan ba ku, to waɗanda suke mubutuluna masu ƙoƙarin lalata addini ba tsaluna mutanen banza a gari ko sai sun lalata muku addini ba iti ta hadi ba ba ittifaki ba duk waɗannan ba su daga cikin masadirar tashri masadirar tashri alkitabu wa sunna ne sai ijma'i sai kiyasi sahihi waɗannan su ne masadirar tashri almuttafaqu alaiha duk sauran almuhtalafu fiha ne ba lalle ne ya zama maɓaɓɓagan gina addini ba. Mun gano wannan, yanzu wannan saɓanin da suka yi, Mala ya ce, Eji ta hadi suka yi, akwai wani addini da suka gina ƙarƙashin shi? To ne na zagi a ciki. Wani sai Eji ta hadi, to za a karɓi Eji ta hadin shi ne in ya zama bi muwafaƙatin nassi, ya yi daidai da nassi, amma in ya zama Eji ta hadin shi bi muhalafatin nas. ya saba ma nassi ba za a karba ba yanzu wannan abin da sahabai suka ya saba ma nassi ne mala yace wal qasdu salih kuma sun yi ne da manufa kyakkyawa wa kullu mujtahidin musibun mala yace duk wani mai ijtihadi to yayi mai yin daidai ne aw ahaduhuma musibun wal akharu ghairu ma'thumin mala yace wanda ya daidai to za a bashi lada kan daidai din shi wanda ya kuskure kuma to shi wannan ba za a kama shi da zunubin shi ba bal ma'ajurun kama qarrarnahu fil usul malice za ba shi lada kaman yanda muka tabbatar a cikin ilimin usul al fiqh wannan magana ya faɗe shi a cikin littafin al mufhim lima ashkala min talkhis kitab al muslim lil qurtubi jalladi na hudu shafi na 559 jama'a kun gano wannan ne ko ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan ya bayyana cewa annabi lam yanfa'uhum lam ya'nafhum annabi bai abin nan hantare su ba wala zammahum bai zargi sahabbai ba bal qala lil jami' dukkanin su yace da uni ku barni in ba haka ba da sai cikuro kai sabani ku fita amma da wanda suka ce a kawo da wanda suka ce kar a kawo har da ahlul baitin yace da uni ku rabu da ni ba inda annabi ya kore su ya ce fallazi ana fihi khairun abin da nake akan shi ne mafi alkhairi mun karanta hadisin nan a baya wa haza nahaw ma jara lahum yawmal ahzab mala yace wannan fa irin abin da ya faru gare su ne ranar ahzab haisu qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya ce la yusalliyanna ahadukum al-asr la yusalliyanna ahadun al'asra illa fi bane ƙuraiza, kada wanda daga cikinku ya sake ya sallah sai a bano ƙuraiza. Sai ce, fatakhawwafa nasun watal waqati sai wasu daga cikin mutane sai suka ji tsoron a shigewar lokaci fasallu duna bani ƙuraiza sai suka yi sallah kafin su isa unguwan bani ƙuraiza kun gano wannan da kyau ku wa ƙala akharuna wasu suka ce la nusalli illa haisu amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ba za mu sallah ba sai inda annabi ya umarce mu fa ma anafa ahadal fariqaini annabi bai zargi ɗaya daga cikinsu ba no bai zargi kowa ba sabani ne ko ba sabani bane wancan sabani ne ko ba sabani bane shi ba umarnin annabi bane wanda ya ijtihadi ya daidai mun gano wannan da kyau ko ana karba wanda ya ijtihadi ya kuskure ba a karba sai a je mashi abin shi kowaye shi sa kuka ji lokacin da sayyidina abubakar da umar akan yin aikin haji kirani ibn abbas da ibn umar suka ce ba za a ansa ba suka ce in dai da magana annabi maganar kowa jingine ta ake yi kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce wa ƙarin nabbahal mazire rahimahullah malam maziri ya faɗakar allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ala waje tilafihim haza dangane da wajahin wannan saɓanin da sabbai suka yi me ya haifar da shi faƙala ya ce inna ma jazali sahaba likhtilafi hadal kitab kan wannan abin da annabi ya ce a rubuta, to, ai abu ne wanda zai iya yiwuwa dama sahabbai sai saɓani a kan shi, ma a sarihi amrihi lahum bi zalika duk da annabi ya fito ƙarara ya ce ku kawo a rubutan. Li'annal awamira ƙad ya ƙarinuhu ma yanƙuluha minal wujuh. Mala ce, saboda duk umarni da ya zo, abin da ke ɗauko wannan umarnin ya taho da shi, to za a ga akwai wasu abubuwa da ke ɗamfara da shi. Faka annahu zaharar minhu ƙarina, kamar a ce akwai abin da yake ɗamfara da wannan abin na ƙarina, dallat ala annal amr laysa ala takhattumi cewa umarnin da annabi ya bayar ba na wajibi ba ne. Akwai umarnin da suka saba in annabi ya gaya masu shi sun san wannan umarni na wajibi ne. Akwai umarnin da annabi in ya faɗa suna fahimtar cewa wannan umarni ba na wajibi ba ne, faka annahu zaharar minhu karina kai ka ce wannan abin ya bayyana masu da ke nuni cewa wannan umarnin ba na wajibi ba ne, bal alal ikhtiyar. Kun gano wannan da kyau ku? Mai yiwa annabi ya ba su zaɓi ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. To in zaɓi ne sai wasu ka zaɓi a bada, wasu ka zaɓi me a bari. Ina fatan mun gano wannan da kyau me na suka, me na zagi. faktalafa ijtihaduhum sai ƙoƙarinsu wajen fahimtar wannan umarni na annabi sai aka samu saɓani a nan kuna fahimtar wannan da kyau ko wasan mama umar alamtina sai umar ya fice akan cewa a bari a bisa ijtihadin shi lima kama indahu min alqara'in saboda abubuwan da ya kalla bi annahu sallallahu alaihi wa sallama qala zalika an gaira ƙasjin jazimin annabi ya faɗi wannan ba wai yana nufin wajibi wajibi sai an kawo ya rubuta ba abinda umar ya fahimta kenan wa azmuhu sallallahu alaihi wa sallama kana inna ma bil wahayi in annabi zai faɗi magana na dole a yi so da dama suna ganin yana yin magana ne na a bisa hanyar wahayi wa inna ma bil ijtihad wannan kuma suna ganin ijtihadi ne wa imma bil ijtihad ko kuma na ijtihadi da zai karfafa abin wa kazalika tarkuhu in kana bil wahayi fa bil wahayi kun gano wannan da kyau ko in ku annabi ya hana cewa a bar kaza to wannan suna lura wahayi na zuwa ya hana wa illa fa bil ijtihad in ku ba wahayi bane to ijtihadi ne kun fahimci wannan da kyau ko in ku ijtihadi ne to bai daukan ma'anan wajibi ina fatan mun gano wannan da kyau in kuwa ya zama wahayi ne to shi ke ɗaukan ma'anan wajabci wa fi hujjatun liman ƙala bil ijtihad fi shar'iyyat mala yace to dangane da abin da ya shafi shari'a waɗanda suka tsayu akan cewa ijtihadi an yadda da shi a shari'a to suna da hujja barkuci malaman musulunci da yawa ba su ma yadda da ijtihadi ba kun gano wannan da kyau ko me ya haɗa ka da ijtihadi ga nas kawai nas na dauke shi aiki da shi kawai shikenan amma ce wani ijtihadi wannan ko sauraron shi ma ba a yi to sai malai ce wannan hujja ce karara dangane da malaman da suke ganin halaccin yin ijtihadi dangane da abubuwa na shari'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan bayani malai ce na qalahu anhu ibnu hajarin ibn hajar ne ba da labarinta daga al'imam al-maziri a fatowar bari jiz'i na takwas shafi na 134 kama na kalahun nawawi fi sharhi li sahihi muslimin kama yadda nawawi ya ba da labarinta dangane da sharhin da ya masayihu muslim jiz'i na 11 shafi na 92 wa bayyana humal tilafin yasir kuma ya bayyana saɓanin ɗan kaɗan والذي يظهر أن في نقل ابن حجر تصرفا واقتصارا ya bayyana cewa abin da ibn hajarin ya bada labari a cikin fatowar bari to wannan ya dan caccanza abubuwa kuma ya takaita shi amma saɓanin da ya zo na labarin da muslim ya kawo da na ibn hajarin a nawawi ɗan abin ɗan takaitacce ne ba wai mai yawa ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fatabayyana anna al-ikhtilafahum nashi'un ana al-ijtihad Mala ya ce sai bayyana mana cewa wannan saɓanin da aka samu da ya faru tsakanin sahabbai ya faru ne sakamakon ijtihadi fi fahimi kalamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen fahimtar maganan annabi wa muradihi da abin da annabi ya nufa. wa iza kana ulama'ul umma min ba'dihim qad ikhtalafu fi fahimin nusus Malai ce idan aka waye gari, al'umma malamansu da suka zo bayan sahabbai sun yi saɓani su kansu dangane da fahimtar nassoshi, ikhtilafan kabiran, saɓani babba fi masailin kathira a matsaloli masu yawan gaske, ila a ƙawalin muta'addida suka faɗi maganganu maganganu daban-daban, walam yi zammu bi zalika ba a zarge su akan haka ba, Mala ya ce limata za farar bihin nusus, saboda tarin nassoshi min raf'il haraji anhum da ke bayyana cewa an ɗauke zargi a kansu, misalin da na kawo maku a karatu wancan da ya gabata. Hadisi ne zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi in ya zo sallah, amara a sallan shi raka'a ɗaya ko raka'a uku baya miƙewa har sai ya daidaita a zaune hadisin Malik ibn al-Huwairis kun gano wannan da kyau to sai malamai suka yi sabani sabanin shine wannan zaman da annabi yake yana yi ne a matsayin sunna na sallah ko ko yana yi ne a matsayin ya tsufa saboda buƙatuwa na gajiya ke sa shi ya zauna sai malamai suka yi saɓani wasu suka ce sunnan sallan ne kamar shafi'i da ɗaya daga cikin ruwayoyin al'imamu ahalus sunna wal jama'a amma abu hanifa da malik sai suka ce a'a don bukata ne ya yi tambaya a nan akwai wani ƙarina da ta nuna cewa annabi ya yi wannan ne saboda bukata saboda gajiya saboda tsufa ba ta in kuma akwai ruwayan sai a ce a kawo su shafi da suka ce sunan sallah ne sai aka ce ya kuka ce sunna ne na sallah sai aka ce ai haka aka roto annabi yana sallah ba a samu wani daga cikin sahabbai ya yi inkari ba kuma sahabban nan sun yi sallah gaban annabi ya ga sun yi bai masu magana ba amma wata rana annabi yana sallah sai aga ya ya zubar sahabbai suka tuba na suka zubar da ya gama sai ya ce me yasa kuka zubar kun gano wannan da kyau ku sai da ya tambaye su anan saboda sun ga yayi wani abin da ba saba ganin an yi ba to dangane da cewa shin ma tukuna annabi yayi dan bukata ne ba dalili fa kan wannan kenan ba ba ai sabani ba magana ne guda ɗaya shine magana ta goyi bayan nassin ita ce ta al-Imam Shafi'i da Ahmad dan Hanbali amma ɗaya fatawan na Ahmad da Malik da Abu Hanifa to waɗannan su kuskure ne to kuma bayan da za a guna a gina hukuncin shari'a da ijtihadin da ya samo asali daga fahimta na kuskure domin ba su da wata madogara na nasi su kuma waɗancan suna da madogara na nasi wannan shine al-ijtihadu fi muqabalatin nas fa huwa mardud to shin waɗanda suka samu kansu a wannan yanayi ana zargin su shine malai yace ba a zargin su me za a yi sai a ɗauko littafin raf'ul malam an al'a'immatil a'alam sai a ba su uziri maganar suwa za a ɗauka maganar waɗanda suke da nassi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ka ɗauko littafin hidayatul tullabi ila tariqis sawab na ɗan fodiyo yace idan hadisi ya inganta la yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran wannan hadisi mazhabi ga kowa yace shari'a ne dole ne kowa ya bita yace li kull mutadayyinin bil islami in dai addinin musulunci kake dole ka bi shafi yace idza sahha hadithu fa huwa mazhabi jama'a kun gano wannan da kyau ko amma wai hadisi ya tabbata daga annabi wai sai wani sai zo ya ce maka wai ai ga wata fatawa na wani malami ya ce kara aiki da hadisin annabi wai sai ka aje hadisin annabi ka bi fatawan wancan malamin ka fi kama da zindiki muddin ka san cewa limaman sun hana bin maganan su muddin dai magan nasu ke karo da hadisin manzon Allah sai a ɗauko ai annabi ya ce inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi wannan kalman ta fi kama da kalman jahilci fa saboda hadisin jilsatul istiraha da hadisin inna ma ju'ilal imam ba masu da alaka kwata-kwata sababul wurud na hadisin inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi ya sha bamban da wancan baki ɗayan shi shi yasa cikakken bayani ku tara a gaba a cikin karatun da zami na bulogul maram da karatun umdatul akam da izinin Allah za mu zo za mu tantance maganganu a wajen a mahallinsu sai dai mahallin shayar kawai na magana a nan da mala ya kawo shine ba a zargin malaman da suke ijtihadi dangane da kowane irin fatawa suka bayar za a ba su uzuri amma maganar su ko ba za a dauka ba nan dama wajen sabanin shin illiman baya jilsa sai ya mike kai zaka iya zama eh zaka zauna mana saboda me saboda annabi yayi an ce an sa maka liman kai koyi da shi sai ka ce kai baka bayanci karatu ba a ita kanta magana ta ibnu taymiyyah da waɗancan batattun suke kawowa a ciki ya ce ai zama ne ɗan kaɗan wanda bai kore mutaba'atul imam jama'a mun gano wannan shi liman tukuna waye ce mai in ya ɗago ya miƙe waye gaya mai ko ko sallu kamar ra'aytumuni usalli ba ta yi da liman ne ba lima a ciki shin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi annabi yana magana da limamin ka ne ko ko shi kanshi in liman ya koyi da annabi to kai ma kai koyi da shi domin ya ce taqaddamu fa atimmu bi wal yatamma bikum man ba'adakum to shi bai koyi da annabi ba sai ka bi shi irin waɗannan su ne annabi ya ce yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wasu ya dauko fatawa wai sai a ce wai a kara ta te fada dawa da nassi saboda gidadanci mutum ya zama jahili bai yi usulul fiqh ba bai yi qawaidul fiqhiyya ba sai dauko wannan shirman jama'a ana dauko irin wannan hayaniya ne a inda ake yin da'awa matacciya ba da'awa mai rai wanda aka gina ta a bisa ilimi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa walan yuzammu bizalika ba a zargi malaman da wannan ba limata zafarar bihin nusus saboda nassoshi da suka zo min raf'il haraji anhum da ke bayani akan cewa an ɗauke zargi akan su fodancan limaman ba waɗanda suna sane suka yi da gangar ba su waɗannan su zindiƙi ake ce masu duk wanda ya saba ma nassi da gangar yana sani to zindiki ne Allah ya kiyaye Malai ce, fa kaifa yuzammu ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ce, bal ajruhum alal ijtihad sai dai waɗannan ana ba su lada na ijtihadin su ala kulli halin ga kowane hali in sun yi daidai lada biyu in sun yi kuskure lada ɗaya. Fa kaifa yuzammu ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Malai ce, ta yaya za a zargi sabon annabi باختلاف في مسألة جزئية مجتهدي ko mujtahidina ta yaya za a zarge su dangane da matsala kwaya ɗaya ko matsalan ijtihadi a haɓaka ta a shahara ta ce wasu abin sun yi kaza sun yi kaza bayan kuma abin da ake zarginsa da shi kuma ma ba daidai ba ne shi mai zargin nasu ne ma bai ma fahimci maganin da ma ake yi ba mala ya ce ba da an azarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da muka samu annabi ya ba su uzuri walam yi anaf ahadan minhum ba mu ji annabi ya zargi wani daga cikinsu ba bal akhadha bi qawli ta'ifatin mani'a sai ma dai muka ga ya goyi bayan waɗanda suka ce kar a kawo su Umar kenan su Umar da suka ce kar a kawo takaddan aikin annabi sai nuna ya tabbatar da ya goyi bayan su sai za a iya ce a tafi jama mun gano wannan da kyau ko sai ma su Umar din ya goyi baya inda ya cije sai an bayar kenan ya goyi bayan suwa wancan da suke cewa sai an kawo malice almani'a min kitabatil kitab waɗanda suke ganin ba a da buƙatan wannan rubutu waraja ila ƙauliha fi tarkil kitaba annabi ya karkata zuwa ga fatawansu waɗanda suke cewa kar a kawo domin gashi a aikace annabi bai rubutun ba jama'a kuna fahimtar wannan kuma abin ya faru alhamis juma'a asabar lahadi litini sannan ya rasu da annabi ya cije akan sai ya yi rubutun zai yi ko ba zai a cikin waɗannan kwanukan ba kuma har ya warke ya rika fitowa sallah shi sa jama'a ku miƙe ku yi karatu kuma za ku yi karatu ku yi karatu saboda Allah kun gano wannan da kyau ku wallahi shine Allah zai sa albarka cin abin da kuke amma tsawon zamani ka gina abin da dare ɗaya wani in yazo zai faɗi dalilin da ka gina kai ba daidai bane ya rushe shi ba amfanin shirman da zaka je kai bai da amfani kwata kwata Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace wa amma di'a ahu ar-rafidi fi anna ikhtilafa as-sahaba Mala ya ce da a wanda wannan ɗan shi'a ya cewa wai wannan saɓani da waɗannan sabai suka yi wa ma tarattaba alaihi min adamil kitabatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ƙin barin annabi ya wancan rubutu lahum ga su sahabbai na rubuta zalikal kitab huwa alladhi harrama al-umma min al-isma wai wannan rubutun ne ya hana al'umma samun kariya da kiyayewa daga dukkanin fitinu yanzu alkur'ani da hadisi duk ba su tsare ba sa'ala da ahalal baiti duk ba su tsare ba ka fahimci wannan da ke ku ka kalubalanci kafiri da wannan magana daga ce wannan ba da gaskiya bane ila akhir kalami fi zalik malai ce zuwa ƙarshen maganganun da ya wanda mun karanta kun ji su a baya faqad taqaddama ar-radd alayhi mufassalan malai ce raddi dalla dalla ya gabata akan shi bima yuguni an i'adatihi huna wanda ba sai mun maimaita anan ba wal yuraji fi mawdu'ihi Mala ya ce mutum ya koma can shafi na 227 a cikin wannan littafin, ana aka yi wannan bayanin. Mala ya ce wa an masti dilaluhu bi ƙauli bin Abbasin, amma kafa hujjan da ya yi da maganar Ibn Abbas da ya ce innar raziya kullar raziya, ya ce bala'i ya kai bala'i takaici ya kai takaici ma hala baina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa baina an yaktuba lahum zalika alkitab me yasa me ya hana me ya sha makance annabi bai yi wancan rubutun ba kun tuna maganar ko sai fala hujjata lahu fihi ba wani hujja a cikin wannan da za a fake da shi a soke sahabbai ba hujja qala shaykhul islam ibn taymiya shehun musulunci ibn taymiya rahimahullah Allah ya ji kanshi ya faɗa yace fi ma'anahu yaktadi anna ha'il kana raziya ya ce ha'ilin abin da ya hana ya sha makancin shi ne arraziya malam zai wani bayani mai ake nufi da shi wahuwar raziya fi haƙƙi man shakka fi khilafatin siddiq bala'in ko da ibn abbas yake bayani mutumin da ya shakkan khalifancin sayyidina abubakar shine arraziyatu kullar raziya da an rubuta wannan takaddan annabi zai rubuta khalifa a bayan shi abubakar ne kaga ba wani sabani kenan kun gano wannan da ke ku to waɗanda ba su imani ba ba su gazgata ba su biyayya dangane da gwamnatin abubakar ba to su ne ibn abbas yake nufi sun shiga cikin takaici da bala'i mala ya ce washta baha alaihi al'amr aka waye gari al'amari ya ruɗe mai fa innahu law kana hunaka kitabun da a ce wancan rubutun na nan lazala shak da shakka dangane da khalifancin abubakar ya gushe فأما من علم أن خلافته حق amma wanda ya sakankance cewa khalifancin abubakar gaskiya ne fala raziya tafi haƙƙihi wannan babu wannan abin ta kai cikin haƙƙin shi walillahi alhamd kima kun ji malamai ku yasa duk wani hayaniya da ɗan shiya zai zo yayi akan wannan hayaniyan kana tsaka kawo dalili ka kawo ka ingima mashi ka ƙara gaba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sakamakon ƙwarewar lokaci za mu saurara anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum